بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي قبيل بن ضمن الحارث المعتمد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت الى جنبه فقال يا بني انه لا يقتل اليوم الا ظالم او مظلوم وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما وإن من أكبر همي وإن من أكبر همي لديه أفترى ديننا يبدي من مالنا شيئا ثم قال يا بني بع مالنا وقد ديني وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه يعني لبني عبد الله بن الزبير ثلث الثلث قال فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لبنيك قال هشام وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير خبيب وعباد وله يومئذ تسعة بنين وتسع بنات قال عبد الله فجعل يوصيني بدينه ويقول يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن علي عليه بمولاي قال فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت يا أبت من مولاك قال الله قال فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه قال نعم نعم نعم قال فقتل الزبير ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أرضين منها الغابة وإح- وإحدى عشرة دارا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر قال وإنما كان دينه الذي كان عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول الزبير لا ولكن هو سلف إني أخشى عليه الضيئة وما ولي إمارة قط ولا جباية ولا خراجا ولا شيئا إلا أن يكون في غزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان قال رضي الله عنهم قال عبد الله فحسبت ما كان عليه من الدين فوجدته ألفي ألف ومئتي ألف فلقي حكيم بن حزام عبد نعم عبد الله بن الزبير فقال يا ابن أخي كم على أخي من الدين فكتمته وقلت مئة ألف فقال حكيم والله ما أرى أموالكم تسع هذه ما فقال أرى أموالكم نعم ما أرى أموالكم نعم تسوى هذه فقال عبد الله أرأيتك إن كان ألفي ألف ومئتي ألف قال ما أرى تطيقون هذا ما أراكم نعم ما أراكم تطيقون هذا فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا به قال وكان الزبير قد اشترى الغابة بسبعين ومئة ألف فباع بسبعين ومائة ألف بسبعين ومائة ألف نعم فباعها عبد الله بألف ألف وست وستمائة ألف ثم قام فقال من كان له على الزبير شيء فليوافنا بالغابة فأتاه عبد ال- فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير أربعمائة ألف فقال لعبد الله إن شئتم تركتها لكم قال عبد الله لا قال فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم فقال عبد الله لا قال فاقطعوا لي قطعة قال عبد الله لك من هاهنا إلى هاهنا فباع عبد الله منها فقضى عنه دينه وأوفاه وبقي منها أربعة أسهم ونصف فقدم على معاوية وعنده أمر بن عثمان ومنذر بن الزبير وابن زمعة فقال له معاوية كم قومت الغابة قال كم نعم كل سهم بمئة ألف قال كم بقي منها قال أربعة أسهم ونصف فقال المنذر بن الزبير قد أخذت منها سهما بمئة ألف قال أمر بن عثمان قد أخذت منها سهما بمئة ألف وقال ابن زمعة قد أخذت سهما بمئة ألف فقال معاوية كم بقي منها قال سهم ونصف ونصف سهم قال نعم قال قد أخذته بخمسين ومئة ألف قال وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية بستمائة ألف فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال ابن الزبير اقسم بيننا ميراثنا قال والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسوم بالموسم أربع سنين على من كان نعم، على من كان له على الزبير دين فليأتنا نعم ikisin bayyana na mira tsana kala la wallahi la aqsim la aqsim ba la uqsim نعم لا أقسم نعم لا أقسم نعم قال لا أقسم والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين على من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقبه فجعل كل سنة كل سنة ينادي بالموسم fil mausim في الموسم نعم فلما مضى أربع سنين قسم بينهم ودفع الثلث وك- ودفع الثلث وكان للزبير أربع نسوة فأصاب كل امرأة ألف ألف ومئتا ألف فجميع ماله خمسون ألف ألف ومئتا ألف رواه البخاري نعم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي خبيب بضم الخاء المعجمة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وانا حديثي أن أمسوشي دقباب خبيب بضم الخاء المعجمة دايوة حاسة ميداء سما رفعا shine Abdullahi bin Zubair Abdullahi dan Zubair yardar Allah ta ƙara tabbata a gare shi shi da mahaifinsa Az-Zubair ibn al-Awwam Abdullahi ibn Zubair yace lamma waqafa Zubairu yawmal jamal yayin da mahaifina Az-Zubair ibn al-Awwam wato ya tsaya a ranar Jamal ranar yaƙin jamar ranar da aka yi yaƙi tsakankanin nana aisha radiyallahu anha da kuma aliyu na abi talib yardar allah ta ƙara tabbata a gare shi to ranar da aka gwabza wannan yaƙi abdullahi ibn zubair ya ce mahaifina ya tsaya a wannan rana a zubair ibn al'awam a wannan rana yana daga cikin mabiya na aisha radiyallahu ta'ala anha To, menene sababin da ya haifar da yaƙin Jamal, sannan kuma a wata shekara aka yi shi, sannan kuma wani ɓangare ya zamanto ya fi kusa zuwa ga daidai saboda kowanne daga cikinsu akan daidai yake. Na'am. Na'am. Yaƙin Jamal an yi shi a shekara ta 36 bayan hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa Madina. A cikin watan Rabi'il Awwal a a cikin watan Jumadal Ula ko Jumadal Akhira. A cikin wannan wata aka yi wannan yaƙin. Amma al-Imam ibn hajar al-asqalani Allah ta'ala ya ji kansa da rahama a cikin littafinsa fathul bari kitabul fitan hadisi karkashin hadisin abubakar nufai ibn al-harith al-thaqafi shi yana ganin cikin watan jumadal akhira aka yi shi to wannan yaƙi an yi shi ne saboda an kashe usman ibn affan sannan kuma an kyale waɗanda suka kashe Usman ibn Affan ba tare da an ce a kamo su a kashe su ba. Nana Aisha radiyallahu anha ta ce to duk yanda take ciki ho yanzu sai an kamo waɗanda suka kashe Usman ibn Affan su ma an tsayar da hukuncin Allah a kansu an kashe su. To a wannan lokaci akwai waɗanda suka goyi da bayanta akan wannan ra'ayi. akwai kuma waɗanda suke ganin cewa Ali ibn Abi Talib da mabiyansa suna ganin cewa a'a kafin a ɗako su a kamo su a zo a kashe su a tsayar da hukuncin Allah a kansu shine akwai buƙatar 'yan uwan Usman ibn Affan su ɗaukaka ƙara zuwa ga shugaba na musulmi a wannan lokacin a nemo su sannan kuma a yi attasabbut kadda a kashe wanda bai ji ba bai gani ba to shikenan ana cikin wannan tababa akwai ya alabun umayya Allah ta'ala ya ƙara yarda da shi babban sahabi ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana da wani raƙumi wanda ya siye shi dinari tamanin ko dinari ɗari ƙato ne sai ya kawo na na aisha radiyallahu anha ya fita zai tafi aikin hajji su a zubairu ibn al'awam za su tafi ubara na na aisha radiyallahu anha da aka haɗu da ita ana tattaunawa ta ce to shi kenan ba damuwa za mu ga yadda za a yi mu shiga mu ga duk yadda za a yi mu ga cewa an samo waɗanda suka kashe usman ibn affan su ma an kashe su an tsayar da hukuncin allah a kansu to shi kenan aka zo wannan tawaga tana da aisha radiyallahu anha a ɓangare guda ɗaya tawaga ta ali ibn abi talib a ɓangare guda ɗaya shi kenan shi ali ibn abi talib da ya ji labari an ce ga shuha mahaifiyar muminai tana nan ta kulla ɗamara ita ce shugabar tafiya akan cewa duk wanda yake da sawa hannu yake da ruwa da tsaki wajen kashewa Usman ibn Affan Allah ya ƙara yadda da shi to dole sai an kamo shi an kashe shi Ali ibn Abi Talib ya ce lalle abu mai ƙarfi ne wanda tafi kowa yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya ita ce tafi ta jagoranci wannan al'amari sannan kuma wanda ya fi kowa sauƙin kai cikin lamarin Allah shine ya zamanto ya kawo wannan raƙumin sannan kuma wanda ya fi kowa ibada da sauransu shine mabiyan nana Aisha irin su Az-Zubair ibn al-Awwam irin su Talha ibn Ubaidillah wannan duka a bayan nana Aisha radiyallahu anha suke a lokacin shikenan ya ce lalle abun mai karfi ne aka fito Ali ibn Abi Talib ya ga Az-Zubair ibn al-Awwam a cikin wannan tawaga tana na Aisha ya kira shi ya ce manzan Allah baka ji manzan Allah ya ce duk wanda zai yaƙe ni to fa akwai matsala tsakankanin shi da Allah Az-Zubair ibn al-Awwam da Ali ibn Abi Talib ya tunatar da shi haka shikenan sai ya ja baya ya je shi ya labe ya kwanta a ƙarƙashin wata bishiya da ya kwanta a ƙarƙashin wata bishiya wani daga cikin mabiya Ali ibn Abi Talib ya zo ya kashe shi a ƙarƙashin wannan bishiya din to ana nan ana nan ana ta gwabza yaki aka ce ya za a yi yakin nan a tsaida shi aka ce ba yanda za a yi fa nana Aisha radiyallahu anha tana saman wannan dokin ana ganin ta kuma a ce ba za a je a kare ta ba aka ce yanzu dubara ɗaya ce wannan raƙumi nata za a je a soki in yayi ƙasa a ganta a ƙasa shi kenan sai a haƙura amma in dai ba a soke ba wannan raƙumi na ta ya zama to tana tsaye to dole sai an je an ba da kariya akan ba za a kawo mata hari ba shi kenan ku aka je aka soke wannan raƙumi daga cikin sahabbai akwai waɗanda suka karanta hadisi na ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda manzo Allah ya ce lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan irin su Abubakar suka ja da baya suka ki shiga yaƙi shi bai shiga bangaren Ali ibn Abi Talib Allah ta'ala ya kare yadda da shi kuma bai shiga bangaren Nana Aisha radiyallahu anha ya ja bakin shi rike saboda gaskiya in aka ce a shiga karkashin Nana Aisha to Nana Aisha ita kuma ita ce jagabar tawaga manzala kuma ya ce dukkan mutanen da suka nada mace ta zamanto ita ce shugabar su cikin tafiya to ba za su rabota ba ya ce to na ji wannan daga annabi ya ce laƙari na fa'anin lahu bi kalimatin ayyamar jamal mazala salam alamma balagan nabiya sallallahu alaihi wasallama anna farisan mallaku na ta kisra qala lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan to a karkashin wannan hadisi ne ibn hajar Allah ta'ala ya kare da shi yayi tausi'in zancen amma lokacin da ya kawo wannan hadisin wato cikin bawa fardul humus wato ya dan yi ishara dai zuwa ga abin da ya shafi waɗansu daga cikin kissosin amma a takaice amma a can kuma sai ya yi ta a ya yi shimfiɗa ta da kyau idan mutum ya koma can zai karanta to an ambaci yakin jamal da yawmul jamal saboda nana aisha radiyallahu anha tana saman wannan wato wannan raƙumi to waɗansu daga cikin sahabbai suna ganin cewa lalle abin da nana aisha radiyallahu anha ta tafi a kai na cewa a kamo waɗanda suka kashe Usman ibn Affan a tsaye da hukuncin Allah a kansu lalle wannan gaskiya ne to shi ma Ali ibn Abi Talib abin da ya tafi akai na cewa idan ya zamanto shugaba na musulmi an ka kara zuwa gare shi shine zai bi lungu lungu kwarro kwarro sako sako ya nemo waɗanda suka kashe wannan wanda ake wanda ake magana akan shi wanda ake tuhuma akan kashe shi a nemo su a tabbatar da cewa lalle suwana suwana suwana su ne suka ji bincike sa ba a hannun gama gari yake ba wannan abin da ya shafi wannan aiki to sai zamanto kowa daga cikin su yana da kwai tawili karibi wanda ba za ka jingina kowa ba zuwa ga kuskure kowa ya ijtihadi daga cikin su Allah ta'ala ya kare yadda da su shikenan yace ranar jamal da ani mahaifina sai ya kirayo ni fa qumtu ila janbihi da na zo ni abdullahi ibn zubair ya ce sai na tsaya ila jambihi zuwa ga ɓangaren shi na dama ko ɓangaren shi na hagu na tsaya a ɓangaren shi ɗaya zai tattauna da ni faƙala ya bunayya innahu la yuqtalu al-yawma illa zalimun aw mazlumun yace ya bunayya ya kai ɗan nan nawa innahu haƙiƙa yadda lamarin yake yanda sha'anin yake la yuqtalu al-yawma ba wanda za a kashe a wannan ranar fa illa zalimun aw mazlumun face dai illa zalimun inda khasmihi face dai wanda yake mai zalunci a wajen abokin husumar tashi aw mazlumun inda nafsihi ko kuma abin zalunta a wajen kanshi wato zalimin inda khasmihi saboda kowane bangare yana tunanin cewa shine akan daidai bangaren ɗaya akan kuskure yake kenan kowane bangare yana tunanin waɗanda suke wancan bangaren su ne za su zalunce mu su kuma mazlumul inda nafsihi kenan kuma shi kuma wanda yake abin zalunta a karan kanshi saboda shine aka zalunta saboda an zalunce shi to haka waɗansu daga cikin malamai suka fasara innahu la yuqtalu al-yawma illa zalimun aw mazlumun amma waɗansu daga cikin malamai irin su ibnu tin da waɗansu daga cikin malamai suka ce illa zalimun wato a wannan ranar ta yakin jamal ɗayan biyu ne imma dai sahabi ne zai yi wannan yakin imma tabi'i ne ya ce to la yuqtalu al-yawma ba wanda za a kashe a yau illa zalimun face dai a zalimi wanda tabi'i ne ya shigo ne saboda neman duniya yana so ya haddasa fitina aw mazlumun ko kuma wanda yake abin zalunta shine sahabi wanda bai ji ba bai gani ba shine mazlum wa inni la urani illa sa'qutalu al-yawma mazluman yace wa inni haƙiƙa ne ni la urani bana zaton cewa ni illa sa'qutalu al-yawma mazluman face dai da sannu za a kashe ni yau halin kasancewa ta ina abin zalunta saboda lokacin da aka kashe shi yana kunshita a ƙarƙashin wata bishiya ce aka kashe shi wa inna min akbari hammi ladaini abdullahi ibn zubair ya ce mahaifina ya ci gaba da yi min wasiya ya ce lalle yana daga mafi girman abin da yake tayar min da hankali abin da yake damuna ladaini bashishikan da suke kaina bashin da yake kaina wannan shine babban abin da yake tayar min da hankali abin da yake damuna a fatara daina na yubqi min malina shay'an yanzu zubair yake tambayar dan shi yace yanzu abdullahi kana tunanin kana ganin cewa bashin da yake kan mahaifinku zai wanzar da wani kaso na dukiya bayan an biya bashin da yake kan mahaifinku sun maƙal sannan azubair ibn al'awam ya ci gaba da yi wa ɗanshi wasiya ya ce ya bunayya ya kai ɗan ƙaramin ɗan nan nawa ya kai yaro na bi imalana wa ƙudidaini shi ne babban ɗansa ya ce bi imalana idan na rasu ka sayar da dukkan abin da yake namu ne duk abin da yake nawa ne ka sayar da shi wa ƙudidaini ka biya bashin da yake kaina sannan kuma a shiga wani al'amarin duk wanda ka san cewa yana bi na bashi ko kuma ka ji an ce yana bi na bashi to ka biya bashin da yake kaina wa ausa bi a lokacin sai shi az-zubair ibn al-awwam yace bayan ka biya bashin da yake kaina idan har an samu wani abu to ka kasa shi gida uku yayi wasiya da a fitar da kashi ɗaya cikin ukun dukiyar shi a yi sadaka da shi a bayar da shi ga bayin Allah wanda zai ambata a gaba wa thuluthihi li banihi sannan kuma yayi wasiya da kashi ɗayan uku na sulusin ya ce ya bai wa 'ya'yan shi 'ya'yan abdullahi ibn zubair kenan ya ce a bai wa jikokin shi ya anili bani abdullahi ibn zubair wato abin da yake nufi 'ya'yan abdullahi ibn zubair ɗin sulusus sulus wato kashi ɗayan ukun sulusi ɗin ya ce mishi to abdullahi idan ka sayar da dukiyoyi na gabaki ɗaya da aka zo aka yi lissafi ka biya masu bashi bashinsu ga baki ɗaya ya zamanto ba wanda yake bi na sisi ko taro ko biye to yanzu abin da ya saura na dukiya ta a kasa shi gida uku idan aka kasa gida uku a fitar da kashi ɗaya a yi aikin Allah a ciki to a cikin wannan kashi ɗayan da za a fitar na wasiya da na yi shi ne a kasa wannan kashin ɗaya gida uku idan aka kasa shi sai ka ɗauka ka bai wa jikoki na ɗiyanka kenan shi ne ce ka bai wa jikoki na ɗiyanka shi ne wasu sulusi libanihi ‘ya'yan abdullahi ce ka ɗauki kashi ɗaya cikin ukun wannan sulusi da na yi da na yi wasiya da shi saboda a sulus wato shi ne wanda ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya tabbatar da sa'ad ibn abi waqas a kai lokacin da ya zo ya ce mishi ya rasulallahi shin zan yi sadaka da dukiyata duka ya ce mishi a'a da rabin dukiyata ya ce a'a da kashe ɗaya cikin biyu ya ce a'a da kashe biyu cikin ɗaya cikin uku ya ce a'a ya ce to zan iya yin wasiya wato da kashe ɗaya cikin uku ya ce to kashe ɗaya cikin uku ya ishe ka amma shi ma da yana da yawa abdullahi ɗan abbas ya ce da a ce mutane za su rage wajen yin wasiya za su rage daga sulusi su maida ta rubu'i da ya fi don manzan Allah ya ce a sulusu wa sulusu kasir sannan kuma ga hadisin abdullahi dan umar ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ma haƙƙun ri'in musulmin lahu shekun yusi fihi ya bitu lailataini illa wasiyatuhu maktubatun inda to shine anan yace wa thuluthihi li banihi ya'ani li bani abdullah ibn zubair thuluthu thuluth qal abdullah ibn zubair yace sai babana yace fa in fadla min malina ba'da qada'i ad-dayn shay'un fa thuluthuhu li banika fa in fadla shay'un idan hal wani abu yayi ragowa min malina daga dukiyarmu idan hal an samu wani abu da yayi ragowa ba da ƙaba'id daini bayan an biya bashin da yake kaina to fasulusu huli banika to wannan kashi ɗayan ukun da za ka fitar da shi na wasiyar da na yi to shi ma ka kasa shi gida uku to kashi ɗaya cikin ukun shi kuma ka bai wa ɗiyanka jikoki na kenan ƙwala hisham hisham ɗaya daga cikin jikokin azubair ibn al-awwam shi kuma hisham baya daga cikin 'ya'yan abdullahi yana daga cikin 'ya'yan urwa urwa ibn zubair hisham ibn urwa ibn zubair shi kuma abdullahi ibn zubair yayan urwa ibn zubair ne an gane ko hisham ibn urwa ibn zubair yace wa kana ba'd waladi abdullahi qad waza ba'd bani zubair wato shashe daga cikin 'ya'yan abdullahi ibn zubair sun kasance waɗansu daga ciki haƙiƙa sun yi sa'anni da shashe daga cikin 'ya'yan azubair ibn al'awam ɗin wato kamar yadda a yanzu za a ga cewa ga jikoki ga iyayensu amma din sa'annu ne irin in a babban gida ne za a ga wani jikan shi ya mafi ɗan nashi ya fi wani ɗan nashi kwanaki to shine ya ce daga cikin 'ya'yan abdullahi ibn zubair a wannan lokacin akwai waɗanda suke sa'annu da ƙannin na abdullahi ibn zubair wanda suke wuya ɗaya da abdullahi da babansu irin ƙaramin uba da ake cewa hubaibin wa abbadin akwai hubaib hubaib wanda shine babban ɗan abdullahi ibn zubair da abbad waɗannan ɗiyan nashi sun manyanta sannan kuma akwai sa'annunsu daga cikin 'ya'yan azubair وله يومئذ تسعة بنين وتسع بنات وله يومئذ واتو الزبير ابن الأوام أو أن اللغة ينا لكي تسعة بنين يا مزا قدا ترى وتسع بنات يا ماتا قدا ترى yana da ‘ya'ya guda goma sha takwas, rabi mata rabi maza. Ƙala Abdullahi, Abdullahi bin Zubair ya ce, Faja'ala yusini bidainihi, sai mahaifina a Zubair ibn al'awam, wato ya shiga yana ta yi mun wasiya, yana ta yi mun wasiya bidainihi da bashin da yake kai shi yana to, Abdullahi a kula da bashin da yake kaina, idan na rasu ayi ƙoƙari a fitar da wato dukiyata a sayar da ita a biya mun bashin da yake kaina kal a bar ni da bashi wa yaqulu yake ce da ni ya bunayya ya kai dan nan nawa in ajazta an shay'in minhu idan har ka gajiya daga biyan wani kaso daga bashin da yake kaina an buga an kada an raya ba a samu ba abin da za a biya bashin da yake kaina ban ce ba ka je gidan wani bince ba ka je gidan wance bince ba ka je gidan suwa ne bince ba ka je gidan suwanci fasta'in alaihi bi maulaya ka nemi taimako akan biyan da yake bashin da yake kaina bi maulaya da majibincin lamarina bala abdullahi ibn zubair ya ce fa wallahi ina rantsuwa da Allah ma da raitu ma arada hatta qultu ya abati man maulaka yace ban san abin da yake nufi ba da yace fasta'in alaihi bi maulaya ka nemi agaji akan biyan wannan bashin da yake kaina bi maulaya da majibincin lamarina da shugabana ban san abin da yake nufi ba har sai da nace mishi ya abati man maulaka baba wanne daga cikin iyayen gidan naka saboda shi tunanin shi Abdullahi ibn Zubair tunanin shi mahaifin shi yana nufin waɗansu daga cikin waɗanda suka ‘yantar da kakanninsu. Yana nufin irin ko a ce wani mai gida wani maulaya irin dai wanda ya ‘yantar da wani kakansu ko wani babansu. To a je gurin shi. Balallah Az-Zubair ibn al-Awwam ya ce maulaya Allahu subhanahu wa ta'ala. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم تو عبد الله بن الزبير أبن ديسا الحمد لله يهديكم الله ويسلو بالكم abin da yasa wannan ayar bata zo mishi ba kai tsaye saboda wannan lafazi na maulaya zai iya ɗokan Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma zai iya ɗokan shugaba wanda ya ‘yantar da bawa, kamar yadda yake cikin hadisin Abu Huraira, wanda yana cikin sahihain, manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, La ya ƙul ahadukum a ɗi'im rabbaka wa ɗi'i rabbaka iski rabbaka, wali ya ƙul sayyidi maulaya wali muslimin fi riwayatin wala ya ƙuli la'abdu li sayyidihi مولاي فإن مولاكم الله عز وجل ولهما ولا يقول أحدكم عبدي وفتاتي ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي ولمسلم في رواية كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله ولهما وليقل فتايا وفتاتي وجاريتي وجاريتي وغلامي to shine anan ya faɗi haka ya ce man maulak ya ce baba wanne daga cikin masu gidan naka kake nufi bala allahu ya ce babban mai gida ubangiji subhanahu wa ta'ala kawai ka nemi agaji a wajen shi ya taimaka maka akan ka biya bashin da yake kaina bala abdullahi ibn zubair ya ce fa wallahi ma waqa'tu fi kurbatin min dainihi da ka san wato waɗanda suke ‘yan uwan azubair ibn al'awam ne a wannan lokacin da da ya faɗa haka da sai ka yi mamaki saboda din ‘yan uwan shi mawadata ne a wannan lokacin mawadata ne amma da ya gaya mashi haka ya ce na rantse da Allah ma wa ka'atu fi kurbatin bin afku ba a cikin wata damuwa min dainihi na bashin wannan na mahaifina illa qultu ya maula zubair qidi anhu dainahu face sai na ce ya majibincin lamarin azubair ibn al'awam ka biya bashin da yake kan azubair fa yaqdiyahu kuma Allah ta'ala sai ya sauƙaƙa abin ya biya shi Allahu akbar mala abdullahi ibn zubair yace fa qutila zubairu shikenan ku a wannan rana aka kashe shi aka kashe az-zubair ibn al-awwam a wannan rana ta jamal walam yada'a dinaran wala dirhaman bai bar ba dukiya ta dinari ko ta dirhami bai bar kuɗi ba illa ardina wato shi dai az-zubair ibn al-awwam mutum ne mai kacihu ya bar dai ƙasashe ya bar ƙasa minahal ghaba wa ihda ashrata daran bil madina minaha yana daga cikin hilayen da ya bari ƙasa wanda ya bari al ghaba wannan fakekiyar gona tashi ta nan gaba wato sarƙaƙiya ta madina yana da kai ƙatuwar gona a nan wa ihda ashrata daran bil madina kuma yana da kai gidaje guda goma sha ɗaya a cikin madina a wannan lokacin wa daraini bil basra kuma yana da kai gida guda biyu a can basra wa daran bil kufa yana da gida ɗaya a kufa wa daran bi misra yana da gida ɗaya a masar wato idan aka haɗa gidajen shi guda goma sha biyar ne yana da gidaje guda goma sha biyar sha ɗaya a madina guda biyu a basra ɗaya a egypt ɗaya a kufa sai kuma yana da wannan fakekiyar gona a wannan gaba ƙala abdullahi bin zubair ya ce to haka sani ba bashin da yake kan mahaifina a zubair ibn al'awam ba wai kawai zuwa bane yake cewa a ramta mishi kuɗi a bashi a'a wa inna ma kana dainuhu allazi kana alaihi sani dai kadai bashin da yake kan mahaifina ya kasance annar rajula kana ya atihi bilmal wato haƙiƙa mutum ya kasance yana zo mai da tarin dukiya yana zo mishi da dukiya fayastaudi'uhu iyahu sai ya nemi ya ajiye mishi wannan dukiyar mutum daga cikin sahabbai ko daga cikin tabi'ai ya kasance yana zowa wajen azubair ibn al-awwam da shuri na kuɗi a cewa azubair ibn al-awwam wannan nake so a ajiye mu ya ɗauko ya bashi fa yaqulu zubair sai azubair ibn al-awwam yace la ani ba a kamun ajiya ba na amsar ajiya amma walakin huwa salafun sai dai idan har ka bani ba ajiye maka zan yi baramce ka bani lokacin da ka buƙaci kayanka idan har akwai kuɗi adadin wanda ka bani in ɗako in baka amma kal ka yi tunanin cewa dukiyar da za ka bani ita ita ce zan ɗoka in baka ba jaka gomar da ka bani in ajiye maka ba ce zan ɗako in baka watakila wani ya zo ya tambaye ni ramce na bashi jaka gomar da ya tashi mai domin sai ya kamun yan jaka biyar biyar guda biyu sannan kuma ni ma na yau dan su bukatu na da jika biyar din ɗaya kuma daga baya na maida maka jika gomar ka na aji ce inni akhsha alaihi bai'a ina jin tsoron tozalta ina jin tsoron wata bukata ta kama ni ko bukata ta kama wani dan uwana ina so in fitar da shi kunya in taba wannan kudin shikenan sai ya ce to shikenan na baka shi ramcin to a haka yi ta ajiyar wannan hal wannan bashin ya lafta a kan shi abdullahi ibn zubair ya ce wa ma waliyar imarata na ƙaɗu mahaifinmu a zubair ibn al'awam din yanda yake da kai kusanci da ma'aiki alaihi salatu wassalam a zubair bai taɓa ba jibintar wani shugabanci tun da yake ma waliyar imarata na ƙaɗu bai taɓa ba jibintar wani shugabanci tun da yake ba wani shugabanci da aka mishi ko na unguwa barantana na gari barantana na ƙasa barantana na wani yaƙi ba a mai shugabanci ba ko na kumanda na wani yaƙi ba mushi ba wala jibayatan hakanan kuma mahaifinmu az-zubair ibn al-awwam bai taba jibintar tattarowa dukiya ba daga wajen masu ita irin dukiya wanda za a bayar ta zakka ya je ya amso zakka daga wajen masu dukiyar ya kawo ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai taɓa jibintar wannan lamarin wala kharajan ma'aiki sallallahu a wato mahaifinmu az-zubair ibn al-awwam bai taɓa jibintar tattarowa kharaji fatant da ake tsora wa waɗanda suke ba musulmai ba to bai taɓa ba jibintar ya je shi ya amso wannan kuɗin ya kawa ma'aiki alaihi salatu wassalam wala shi an yace kai komai mahaifinmu bai taɓa ba jibinta komai na al'amari na musulmai bai taɓa ba jibintar shi in dai na aje a kawo ne ba a taɓa ba ɗora mashi a ce shi zai je kawo wannan abu illa an ya kuna fi ghazwin ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shi dai kawai bar shi ya yarda ya kasance cikin yaƙi tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam a fita yaƙi da shi au ma abubakar ko kuma a fita yaƙi da shi tare da abubakar ko kuma tare da umar ko tare da Uthman ibn affan shi dai ya yarda kawai idan za a tafi yaƙi ya fito yana ɗaya daga cikin sojoji amma baya ɗaya daga cikin waɗanda suke su ne wato masu tuta a hannu amma ya yarda ya zamanto daga cikin sojoji duk abin da shugaba ya ce a yi matukar bai saba wa dokar Allah ba za a yi ba ruwan shi da wanda aka nada a cikin shugabanci a cikin tafiyar nan qala abdullahi abdullahi ibn zubair yace fa hasabtu ma kana alaihi min ad-dayn fa wajadtuhu alfai alfin wa mi'atay alfin sai na lissafa abin da yake kan mahaifinmu na bashi na zo na lissafa na zauna na yi lissafi wane yana bin shi kaza wane yana bin shi kaza wane yana bin shi kaza fa wajadtuhu alfai alfin sai na same shi miliyan biyu ne da mi'atai alfin da dubu ɗari biyu na samu abin da ake bin mahaifinmu bashi miliyan biyu da dubu ɗari biyu falakiya hakimu bin hizamin abdullahi bin zubair to sai hakim ibn hizam wanda shi kuma wannan hakim ibn hizam da baban shi hizam da shi azubair din mahaifinsu ɗaya ubansu da hakim ibn hizam ibn al-awam azubair ibn al-awam ko to hizam da awam da wato khadijatu bint khuwailid da khuwailid duka uwa ɗaya uba ɗaya suke an gane ko to sai shi wannan hakim wanda yake matsayin dan ammi na mahaifina a zubair ibn al-awam sai ya haɗu da ni sai ya haɗu da abdullahi ibn zubair faƙala ya bi na akhi kam ala akhi min ad-dain yace ka yaro na nawa ne ni da abin da ake bin dan uwan namu bashi ya kirawo shi yace ya kai dan dan uwana nawa ne ake bin dan uwan nawa da bashi fakatamtuhu saboda abdullahi ibn zubair lokacin da az-zubair yana mushi wasiya ya ce in har abin ya fi karfinka bai ce nemi agaji a wajen yan uwan shi ba ya san ai yan uwan nashi suna da dukiya ta amma ka nemi agaji a wajen Allah shikenan ce sai na boye mushi bince mai ban miliyan biyu da dubu ɗari biyu ba wa qultu mi'atu alfin sai na ce mishi dubu ɗari ne ake bai shi baya da yawa dubu ɗari ne فقال حكيم والله ما أرى أموالكم تسع هذه حكيم ابن هزام yace ina rantsuwa da Allah bana tunanin dukiyarku za ta iya biyan wannan bashi dubu ɗari ce eh lalle abu mai yawa ne faqala abdullahi sai abdullahi ibn zubair yace to shikenan yanzu dubu ɗari yanzu kana tunanin dukiyar ba za ta iya biya ba yace kwarai kwa yace to ar'aituka in kanat alfai alfin wa mi'atai alfin yace to ba ni labari da a ce bashin da yake kan mahaifinmu ya kasance miliyan biyu ne da dubu ɗari biyu ya kake gani qala ma urakum tudiquna hadha ce ba na tunanin za ku iya biyan bashin wannan duka ma gabaki ɗaya yan gidanku abin ya fi ƙarfin ku wannan hakim ibn hizam ma ba wai ya zo shi bane saboda ya bincike ya je shi ya dinga faɗi ya zo shi ne saboda haƙƙi ne na ɗan uwanka kaji an ce ana bin shi bashi kuma Allah ya baka abin da za ka iya biya mishi bashin nan ka zo ka yi tambaya don ka biya ba wai don ya je shi bai raka yaɗa shi ba shi bane da ci bashi a bashi a jiya yi kaza yi kaza a'a ya zo shi ne daga shi sai shi ya mai wannan hirar kuma inda ya buƙaci ya ɗoka ya biya ɗin da biya zai kamar yadda zai faɗa ya ce fa'in ajastum an she'in min hufasta inubi ya ce idan har dubu ɗarin nan da ake bin mahaifinku idan kuka yi lissafi ko ga cewa ba za ta biya dukiyarku ba za ta biya dubu ɗarin nan ba duk abin da ya saura ku je ku nemi agaji a wajena ku je ku gaya mun kawai za a yi komai da komai kaji yanda ya faɗa ya ce fa ina ajaztum an shay'in minhu fasta'inu bi idan har kun gajiya game da biyan wani abu daga bashin da yake kan mahaifinku a zubair dan uwanmu to fasta'inu bi ku nemi agaji da ni ku je ku akwai dukiya a guri na ku amsa ku biya bala shikenan az-zubair ibn al-awwam ya rasu to da ya rasu shikenan wannan bashi da ake bin shi miliyan biyu da dubu ɗari biyu abdullahi ibn zubair bai taɓa zuwa gurin wani ya koka ya ce wallahi baban ya bar bashi da yawa ya zo shi kawai shi da ciye-ciyen bashi a'a maganar da suka yi da baban shi kullum tana ta yake wa kana zubairu qad ishtara al-ghaba bi 70 wa 100 alfin az-zubair ibn al-awwam wato lokacin da ya siyi wannan babbar gona tashi ta gaba ta Madina ya siye ta ne dubu ɗari da saba'in. Dubu ɗari da saba'in ya siyi wannan gona tashi. Fa ba a ha Abdullahi bi alfi alfin wa sitti bi ati alfin. Abdullahi ibn Zubair da ya zo sai mata irin yanka na kare. Yanka na kare. Ya mata yanka na kare kashi goma sha shidda ya mata sai da ya raba ta gida goma sha shidda. Kowane kare guda ya sai da shi dubu ɗaya. dubu ɗari kowane kare ya saida shi dubu ɗari shine sai abdullahi ibn zubair ya saida gonar ita kaɗai aka saida ta miliyan ɗaya da dubu ɗari shida aka saida ta saboda ta iso gari an gane ku yanzu kaga cikin miliyan biyu da dubu ɗari biyu da ake bin shi yanzu gona kaɗai da aka saida ta ɗauki kusan kashi biyu cikin ukun bashin da ake bin shi ta biya lokacin da ya siye ta dubu ɗari da saba'in ya siye ta amma yanzu ta lullumka linkin balinkin kuɗinta irin yadda idan mutum ya siyi gona gonar shi ta zo gari ta zo bakin gari in aka je za a mata awon kararruka za a yi kare kaza to in aka tashi za a saida kaga kare ɗaya zai iya biyan kuɗin lokacin da ya siye ta aka je ya ce to ai shi lokacin da ya siye ta jika ɗari da talatin ya siye ta amma kuma yanzu kowane kare ya fi jika ɗari biyu a ciki kuma sai a iya yanka kare ashirin a ciki kare goma kare sha biyar to shi ne ya ce fa ba a ha abdullahi bi alfi alfin sai abdullahi bin zubair ya sai da wannan gona ta mahaifinsu da aka yanyanka ta ya sai da ta dukanta da miliyan guda da dubu ɗari shida miliyan guda da dubu ɗari shida sun maɓama sannan kuma sai abdullahi bin zubair ya tashi ya tsaya wato saida ta da ba wai ya saida ta ba dukanta da aka zo aka yi lissafi yanzu aka yanka aka ce kare goma sha shida ne kowane kare dubu ɗari yake nawa zai kama kudin ne zai kama miliyan guda da dubu ɗari shida ko to shi kenan shi ne sai ya hudu abin da aka saida ta amma ba an saida ta bane a lokacin saboda an yanka ne gashi yadda zai kama kudin sai abdullahi ibn zubair ya tashi ya ce to man kana lahu ala zubairi shay'un falyuwafina bil ghaba duk wanda ya san yana bin baban mu az-zubair ibn al-awwam wani kaso na bashi ko mun kankanta shi ya hadu da mu a gaba eh wato mau'iduna al-gaba mu hadu a gaba a can za a biya shi shikenan fa atahu abdullahi ibn ja'far sai abdullahi dan ja'far na abi talib sai ya zo wa abdullahi ibn zubair wa kana lahu ala zubairi arba'u mi'ati alfin ya kasance yana bin babansu a zubairi ibn al-awam dubu ɗari hudu yana bin shi bashi faƙala li abdullahi sai abdullahi ibn ja'far ya ce wa abdullahi ibn zubair in shi itum taraktu halakum idan har kuna so wannan dubu ɗari hudun in yafe muku ita baya ce mu komi nawa ce dubu ɗari hudu in har kuna so zan iya yafe muku ita Allah ya ji kan babanku Allah ya gafarta mishi mun yi mu'amala ta arziki da shi wannan yake nuni akan cewa yaro ya biyo gida Abdullahi ibn Ja'far Ja'far ibn Abi Talib a cikin wato masu taimakawa miskinai Abu Hurairah ce bai ga mai kyautar shi to shi ma Abdullahi kuma sai ya dako ya biyo gida an gane ko ya ce idan har kuna so wannan dubu ɗari hudu da nake bin mahaifinku in yafe mishi ita ƙala la faƙala abdullahi la abdullahi bin zubair ya ce a ba ma buƙatar yafiya ba ma so a yafe mana saboda baba a lokacin da yake mun wasiya bai ce ba idan wani ya ce a yafe mishi bashin da yake kanshi mu yarda saboda shi da ya ce kawai in biya bashin da yake kanshi amma bai ce ba a yafe mu wani abu to qala fa in shi'tum ja'altumuha fi ma tu'akhiruna in akhartum Abdullahi ibn Ja'far ya ce wa Abdullahi ibn Zubair to idan har kuna so ni wannan dubu ɗari hudu da nake bin babanku ku sa ta a layin wanda za ku biya daga baya idan har akwai bashin da za ku jinkirta sai daga baya za ku biya ni ku sa ni a cikin wanda sai daga baya za a biya su in Allah ya hore muku Abdullahi ya ce a'a in a shirye kake yanzu mu je mu a baka hakinka ƙala faƙaɗa uli ƙiɗatin ya ce to shi kenan a bani rabona ya ce tun da dai na kawo muku na bujurto muku wannan guda biyun kun ce ba haka ba to ku yanka mun nema wani kaso daga cikin ita wannan gonar tun daga shi dai an yi kare goma sha shida kenan kare hudu za ku bani cikin dubu ɗari hudu na ko to shi kenan faƙala abdullahi laka min hahuna ila hahuna abdullahi ya ce to daga nan gurin zuwa can gurin ya nuna mai fili guda hudu ya ce naka ne dubu ɗari ɗari kowane ya ce ya muka ya ce e shi kenan fa ba a abdullahi mina ha faƙaɗa dainahu alai anhu faƙaɗa anhu dainahu ko sai abdullahi bin zubair fa ba a mina ha sai sai da wani kaso daga cikin wannan gona ɗin faƙaɗa anhu dainahu ya biya waɗanda suke bin mahaifin shi bashi wa aufahu wa baqiya minha arba'atu ashumin wa nisfun wa aufahu ya cika biyan bashin mahaifinsa sai ya zamanto abin da ya saura ba tare da an sayar da shi ba a cikin wannan gona ta az-zubair ibn al-awwam rabo hudu da rabi kare hudu da rabi ya saura faqadima ala muawiyata shikenan abdullahi ibn zubair sai ya tafi wajen muawiya can sham da ya je shi a wajen shi waɗanda suke zaune a wajen shi akwai Amr ibn Uthman da Al-Munzir ibn Zubair kanan na Abdullah ibn Zubair wabnu zam'ata wabnu zam'ata da kuma ibn zam'a waɗannan mutanen guda uku suna zaune a fadar Muawiya dan Abi Sufyan fa qala lahu Muawiya sai Muawiya ibn Abi Sufyan Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya ce wa Abdullah ibn Zubair mun ji labarin an ce za a yanka gaba ya kam ɓuye matil gaba nawa aka yi wa gaba kima kare nawa aka samu a ciki kuma nawa kowane kare aka mata aka mishi kima qala kullu sahamin bi mi'ati alfin yace kowane rabo an yi mata kare goma sha shida kuma kowane kare ɗaya dubu ɗari qala kan baƙi mina yace an saida shi duka ko akwai abin da ya saura nawa ya saura daga cikin hilayen Gala arba'atu ashumin wa nisfun ya ce hili hudu da rabi ya saura. Shi kenan da suka ja ka faƙalar munziru ibn Zubair, sai shi ɗan a Zubair ibn al'awam ɗin. Shi ma sai ya ce to kada a hamtu min hasa hamun bin ya ta'ala. Ni ma na ɗauki hili ɗaya, a ajiye min hili ɗaya na sai shi dubu ɗari ne ma. Kaji bai nemi baraki. Ɗan shi ne. kana abdullahi ibn zubair din ne yace nima a bar mun hili guda a cikin gonar ta babanmu na sai shi dubu ɗari qala amr ibn usman amr ibn usman shi ma ce kada akhadtu min ha sahaban bi mi'ati alf nima a bar mun hili guda na sai shi dubu ɗari wa qala ibn zam'ata kada akhadtu sahaban bi mi'ati alf ibn zam'a shi ma ce nima na sai fili da dubu ɗari yanzu ya kawo tallal hili hudu da rabi an sai hili nawa uku sauran nawa ɗaya da rabi faƙala mu'awiya to kan baƙi minha mu'awiya ɗan abi sufyan ya ce wa abdullahi bin zubair yanzu kuma hili nawa ya saura qala sahamun wa nisfu sahami ya ce hili ɗaya da rabi ya saura yanzu kare ɗaya da rabi ya saura qala qad akhadtuhu bi 50 wa 100 alfin ya ce na siye shi dubu ɗari da hamsin a shi ma bai rage ko biyu ba a ciki. Bala Abdullahi bin Zubair ya ce wa ba Abdullahi bin Ja'farin nasibahu min Muawiyata bi sitti mi'ati alfin. Abdullahi bin Ja'far wanda ya je shi ya kai wa Abdullahi bin Zubair ya ce mishi idan yana so ya haife musu. kuɗin da yake bin babansu dubu ɗari hudu ya ce a baya bukata ya ce in yana so ya jinkirta in dai har akwai bashin da za su jinkirta biyan shi ya jinkirta shi ciki ya ce a ya ce ya yanka mashi wani kaso ya bashi shi hudu ko to shikenan abdullahi ibn ja'far da ya zo wajen muawiya muawiya ya ce fili ɗaya da rabi ya mishi kaɗan sai siyi na abdullahi ibn ja'far hilin nan guda hudu sai ya siye shi bi sitti mi'ati alfin dubu ɗari shidda kaga ya ci ribar na ya ci ribar dubu ɗari biyu falamma faraga ibn zubair min qada'i dainihi to yayin da abdullahi ibn zubair ya gama biyan bashin da yake kan mahaifinsu az-zubair ibn al-awwam qala banu zubair sai 'ya'yan abdullahi 'ya'yan az-zubair ibn al-awwam kannan abdullahi sai suka ce da shi iqsim bainana mirathana ka raba mana gadon mutu yanzu tunda dai an riga an biya kowa haƙƙin shi kowa duk wanda yake bin mahaifinmu bashi an biya shi to ka raba mana abin da yake namu ne yanzu kuma rabanmu ne qala wallahi la aqsimu bainakum hatta unadiya bil mawsimi arba'a sinin yace ina rantsuwa da Allah ba zan raba ba wannan gadan a tsakankaninku har sai na yi shela a taron hajji a taron hajji tsawon shekaru hudu in dinga cewa alaman kana lahu ala zubairi dainun falyatina falnaqdi ala jama'a ku saurara ku ji taron ibadar hajji fa wanda yan kowane gari sun zo su yan ko ina sun zo in ka ji ba an ce wani abokinka ya ce yana bin azubair ibn al-awam bashi in shi abokin naka bai zo ba taron to kai in ka zo ka yi in ka koma za ka ce mai tofa ga 'ya'yan shi sun ce wani wanda yake bin baban su ba shi je shi su biya shi ya ce sai na yi shela a taron hajji tsawon shekara hudu in dinga cewa jama'a ku saurara ku ji duk wanda ya kasance yana bin mahaifinmu bashi to ya zo mu biya shi bashin da yake bin mahaifinmu faja'ala kulla sanatin yunadi fil mawsim abdullahi ibn zubair ya zamanto kowace shekara sai ya zo shi taron aikin hajji ya yi shela ya ce alaman kana lahu ala zubairi dainun faliya a cina falnaqdi duk wanda ya kasance yana bin mahaifinmu a zubair bashi to ya zo mu biya shi shikenan falan ma madda arba'u sinin yayin da shekaru hudu suka huce shekara hudu ta yi ba wanda ya zo shi kowa ya tsiti yanzu abdullahi kuma ya san cewa lallai babansu bashin da yake kan babansu an biya shi a sama bai nahu sai ya kasa dukiyar gida uku sai ya fidda sulus sai ya raba wannan dukiyar tsakankaninsu tsakankanin shi da kannin shi da kuma iyayensu makanin zubair arba'u niswatin az-zubair ibn al-awam matan shi guda hudu a wannan lokacin yana da mata guda hudu lokacin da ya rasu fa asaba kullam ra'atin alfu alfin wa mi'ata alfin sai ya zamanto miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu kowace mace ta samu daga cikin matan shi kowace mace tumuninta tumuninta shine miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu kowace mace kenan tumuni da aka hudda shine miliyan hudu da dubu ɗari takwas wannan shine tumuni kashi ɗaya cikin takwas kin dukiyar shi fa jami'u malihi khamsuna alfi alfin wa mi'ata alfin abdullahi ibn zubair yace dukkan abin da zubair ibn al-awam ya bari bayan mun biya bashin da yake kan shi an yi lissafi an fitar da wato wannan sulusi da ya wasiya da a fitar to abin da yake duke shi ce wanda za a raba wa magadan shi shine miliyan hamsin da dubu ɗari biyu miliyan hamsin da dubu ɗari biyu ya bari bayan an biya wancan bashin miliyan biyu da dubu ɗari biyu bayan an fitar da sulusi kashi ɗaya cikin ukun dukiyar shi sannan kuma abin da ya saura shine miliyan hamsin da dubu ɗari biyu wani za a ga cewa idan ya rasu baka tunanin ya mallaki kaza da kaza sai bayan ya rasu in kaji an ce ya bar kaza ya bar kaza kai kana dan uwan shi ma baka san yana da wannan dukiyar ba to kaga shi wannan lokacin da Hakim ibn Hizam ya haɗu da Abdullahi ibn Zubair da yace mishi dubu ɗari ce ake bin babanmu ce bana tunanin baban ku zai iya biyan bashin wannan to kaga sai Allah ya sa wa abin na azubair ibn al-awam albarka kadarorin nashi sai Allah ya sa musu albarka ana saida su kawai sai ya zama to ko ina aka je aka taba kawai yayi yayi riba ko ina aka taba sai ya zama to an yi nasara a ciki gidajen na Madina da aka tashi saida su aka saida su da tsada aka siyo su da farashi mai kyau haka da aka je Basra gidan shi guda biyu na can aka saida su da farashi mai kyau da aka je kufa da masar gidajen shi guda ɗaya ɗaya duka aka saida su da farashi mai kyau da aka zo aka yi lissafi aka yi baje koli sai zamanto abin da ya mallaka ya kai kusan miliyan saba'in da wani abu bayan an biya bashin shi a cikin miliyan saba'in kusan da biyar da wani abu aka fitar da miliyan ashirin da biyar wanda ita ce sulusun dukiya aka zo kuma wannan miliyan hamsin da dubu ɗari biyu aka rabawa magada kan iyaye mata guda hudu kowace aka bata miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu kenan sai kama miliyan hudu da dubu ɗari takwas shine sumuninsu kashi ɗaya cikin takwas kenan an gane ku to shine ya ce fajami'u malihi hamsuna alfi alfin wato dukkan dukiyar baban nasu dukiyar azubair ibn al'awam ya ce shi ne miliyan hamsin da kuma dubu ɗari biyu wannan hadisi al'imamun bukhari ya rawaito shi wato a cikin wannan hadisi akwai fawa'id da dama wanda za mu iya ganewa daga ciki za mu ga cewa ashe idan aka yi wa mutum wasiya to ya kamata ya yi ƙoƙari ya cika wannan wasiya ɗin yanda mahaifin shi ya gaya mishi kadda ya yi ƙoƙari wani ya sa ya canza wannan abin da mahaifin shi ya gaya mishi saboda kaga da ya ce in ajasta an shay'in minhu fasta'in alaihi bi maulaya ka nemi agaji a wajen ubangiji majibincin lamari na kaga har shi azubair din bai taba tunanin cewa abin da ya bari idan aka saida zai biya bashin da yake kan shi shi yana tunanin cewa ma afatara daina na yuqimi malina shi'a amma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wa abin albarka da ke shi da ya yi wasiya sai zamanto abdullahi yanda baban shi ya gaya mishi bai canza komai a kai ba kuma har ya zamanto ma duk waɗanda suka haɗu da shi idan suka mai tambaya nawa ne ake bin baban ku bashi baya gaya musu gaskiyar lamarin saboda kar su girmama abin su rikita yawa ga yanzu mutumin da ake bin shi miliyan biyu da ɗari biyu da dubu ɗari biyu ka ce ana bin shi jika ɗari ka ga wannan ka rage sosai to amma yanzu in wani ne ana bin babansu miliyan biyu da dubu ɗari biyu ina ga in ya kira wani cewa zai miliyan biyar ake bin babansu ya kira wani ya ce ana bin babansu miliyan shidda wani ya ce ana bin shi miliyan uku dan dai kawai a tallaba musu a wannan to sai ya to saboda amana wasiya da ya kula da ita sai Allah ta'ala ya biya bashi saboda dama Allah shi ne mai biyan bashi sai Allah ya ɗaukaka kadararta azubair ibn al-awam wanda ya mallaka akwai ina sai ta yi farashi sai ta yi kima mai girma sai aka biya bashin da yake kai sannan kuma ashe ya halitta idan ya zamanto waɗanda suke bin mutum bashi bayan mutum ya rasu in ya zamanto baya da kuɗi gari ya halitta su ɗanyi jinkiri a ce ko a ba da sati biyu ko kwana ashirin saboda a zo a yi lissafi a sa waɗansu kadarorin kasuwa saboda a biya su bashi ya halitta saboda lokacin da azubai ya rasu bai bar ba dinari ko dirhami sannan kuma al'amari na gaba ashe za mu gane cewa ya halitta bayan an gama biyan bashi idan har akwai tunanin cewa akwai waɗanda suke bin babanmu bashi amma kuma mu bamu san su ba watakila ba sa garin ko kuma suna garin amma ba su ji labarin cewa mun yi shela a zo duk wanda yake bin baban bashi ya zo mu biya shi ba ya halitta a jinkirta raba dukiya har zuwa wani ɗan lokaci kamar yadda abdullahi ya ce sai ya yi shekara hudu sannan za a raba gado an gane ko sai dai in wani daga cikin magadan ya nuna takura shi ya gaji gaskiya dama so yake kama kasuwanci da sauransu shikenan sai a zo a yi rabo amma kuma a yi sharaɗi idan wani ya fito daga baya ce yana bin baban mu bashi to ba a kaina kaɗai za ta ƙare ba ko a kanka ko a kan shi ba yanda kowa ya ci haka za a zo a zauna nawa ne yake bin baban mu bashi kowa ya kawo a biya a biya baban a biya bashin da yake kan mahaifin mu akwai fawaid da dama a cikin wannan hadisi akwai girman amana idan kuka yi magana da mutum idan ya maka wasiya to kal ka yi kokari ka canza mai wannan wasiya tashi kamar yadda Allah ta'ala ce fa man baddalahu ba'da ma ba'da ma sami'ahu fa inna ma ithmuhu 'ala alladhina yubaddilunahu inna Allaha sami'un 'alim dukkan wanda ya canza wasiyar da aka mishi eh wani kaza yayi wani noke noke wani rubuce rubuce ga abin da yace shi kuma ga yanda yace to ya ci amanar wasiya ya ci amanar wasiya kuma ya sani cewa akwai amana a karatunmu na jami'i bayani akan ta ko wa tursalu al-amanatu war rahim fa yaqumani jambatay sirat to haka za yi abinda muka yi daidai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji subhanahu wata'ala ya gafarta mana za mu kwana daga wannan hadisi ne insha Allah ta'ala sai kuma wani lokaci insha Allah wa bi hadal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk